فاتحة لصلاة الفاتحة لك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المحضر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالظفر هي من يما كان hadisai sun zo na falalar ranar juma'a da cewa rannan Allah ya halicci Adamu rannan Allah ya zaunar da shi a aljanna rannan Allah ya aura masa Hawwa'u rannan aka sauko da shi kan ƙasa kuma a ranar ya rasu kuma a ranar kiyama za ta tashi da haka juma'a ta zamanto babu kamanta har ta samu wannan awa ɗaya mai falala da komai to kuma don haka aka fi son a yi ɗaurin aure ranar juma'a lalle ranar aka ɗaura auren hawa'u da adamu Allah ya ba wannan aure albarka dukkanmu muna cikin zuriyar wannan aure da aka yi don haka girman ranar juma'a rana ce ta idi to ɗaurin aure ana so a yi shi ranar idi misali ko ranar wani taro tunda yawan jama'a ake so da komai ranar juma'a za a ga akwai taron jama'a da komai to ake so a yi ɗaurin aure ranar juma'a abin da ya sa aka mai da ɗaurin aure galibi a sabar da lahadi ba wai ba shi da kyau ba ne o'o yana da kyau illa saboda mutane ma'aikata ne galibi ko ku kaza kaza kaza to suka suka haƙura da albarkar ranar juma'a din suke yi a ranar asabar ranar nasara din ranar yahudu da ranar lahadi ranar nasara ranar asabar mun ji a karatu ranar idin yahudawa ce ranar lahadi ranar idin nasara ce mu kuma ranar juma'a rannan ne ranar idinmu to ba laifi a dinga yin ɗaurin auren na ranar juma'a ba wayan an yi ranar asabar bai yi ba amma albarka ake nema cikin abu ya ga aurayen ba wuya su lalace ba wuya abubuwa da ya marasa kyau saboda mun jefar da albarka albarka cikin komai ita ake nema ba yawan ba ba jama'ar da za ta zo ɗaurin auren ba a'a yayi albarka a samu ɗa mai albarka shugaba ko a samu ɗa malami ko a samu ɗa mai tsoron Allah ba ɗan da za a dinga harba-harba da shi ba a dinga cewa Allah ya abu to ba wai laifi ba ne an yi asabatin da amma ka ɗau abu ka kai gidan wani ranar asabar gidan yahudawa ce ba laifi dan an yi dan mu musulmi mun yi abu a ciki ranar lahadi gidan nasara ce ranar idin su ne ranar muryar su ne shi yanzu da yahude ba yanda za a ya kawo wani abin sa ranar juma'a yanzu bai ishe mu wa'azi ba da aka ce za a rantsar da shugaban kasa ranar juma'a ba rikici aka dinga yi ba so aka a ɗauke shi ma daga ranar juma'a ba dan dai su ma musulmin sun murɗana su kambun ba saboda me saboda su suna ganin ba ranar murnar su bace wannan ranar murnar musulmi ce kaza kaza to in dai hutu mun yi ranar asabar hutu mun yi ranar lahadi wannan ba komai dama karatutukan su ne nasu ne amma ɗaurin auren ma a yi ranar juma'a ba za a yi ba sai dai a kai asabar da lahadi dan dai ba a damuwa ko ya albarka ko kai ya albarka ko ya watse ko ya kyau kaza kaza kaza yanzu kalla ne ga auren da aka daura ji tun farko ai ta zama da matar ai ta zama da matar har a mutu ana tare kalla ne wannan ya zama nadiri ma kalla ne to a kula kwarai da gaske ba an ce haram bane kan mutane su gudu a'a albarkan nan ita ake nema a ciki ranar juma'a duk ta samu wannan alheri to su ɗan soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanya mu a ciki su kuma sai suka yi kiyasi suka ce to idan ranar juma'a ta samu wannan alfarma saboda rannan aka halicci adamu rannan aka sa shi aljanna rannan aka ɗaura ma aure rannan adamu ya mutu to ina ranar da aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ranar da komansa ya dinga dacewa litinin litinin litinin hijira litinin saukar wa'ayi litinin shigarsa madina litinin rasuwa litinin kaza su kuma suka ce to suna nan kan shari'a din lalle ranar juma'a ranar ita ce ranar idin kowa da kowa gaba daya to su kuma za su yi kiyasi fa a tabiru ya ulul absar shine kiyasi su kuma za su yi kiyasi tunda suka girmama ranar juma'a saboda adamu alaihi salatu wassalam to za su girmama ranar litinin ma za su yi adoran nan ma ba wai ba za su yi aiki ba ba za su yi kaza a'a yanda suka ba wai kuma za su yi sallar juma'a ba amma dai yanda suka yi wa juma'a ado yanda aka dan canja abinci yanda aka yi dan gaishe gaishe to litinin ma za su yi mata wannan ado a dan canja abinci a dan gaishe gaishe saboda ita ma rana ce wacce aka haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ba komai wannan yayi kyau tunda dai ba su yarda na shari'a din ba ba a yadda na shari'a din ba na ranar juma'a din wannan kuma na kiyasu yan soyayya ne to shi ma dide dide ya karbu to hudu ila sabila rabbika hudu annasa ka kira mutane ya muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila sabila rabbika zuwa addinin ubangijinka dinuhu ai ai addinin ubangijinka ya muhammadu ka kira mutane zuwa addinin nan na ubangijinka bil hikmati da hikima za ka kira su amma bil qur'ani ka kirawo su da Qur'ani ka karanta musu Qur'ani summiya hikimatan an ambaci Qur'ani hikima li annahu ilman nafi'a domin shi Qur'ani shine ilimi mai amfani zaka ji wa'azin ka ji tarihohi ka ji rarrashi ka ji zafin a wajen zafi ka ji sanyi kalau a wajen sanyi kalau ya iya kiran yahudun ma ahlul kitabi ya iya kiran ahlul kitabi ya ce musu ahlul kitabi ya iya musu kyakkyawan magana ta alau ila kalimatin sawa'in baina na wa baina amma mu za ga wani malamin bai iya bambance kafirai ma guzawa bai iya bambance kafiran ahalin gida bai iya duk kafirai yake ce musu duk kafirai yake qur'ani kowanne yana da sunansa ahalul kitabi idan ma wa'anda suka wani mugun halin ne suka zama kafir sai a ce innal ladzina kafaru min ahalil kitabi ba ba duk ahalul kitabu ba a ce ma akwai kuluba kiyatin akwai ragowar masu hankali har yau akwai ragowar da tije har yau haka in jayayya ce ma za a zai yi mai kyau mafi kyau da hankali da mandiki da abin da hankali duk zai karba to udu ila sabila rabbika kai kira zuwa addinin ubangijinka ya muhammadu kira ne zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma wannan kira ne zuwa maga kuma ya haɗe magadan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace zai yi wa'azi magajin annabi ne kenan to shi ma irin haka zai yi yayi wa'azi da hikima yayi da qur'ani da haka ake so mai yin wa'azi ya kula da qur'ani ya dinga karanta shi yana binciken tafsirinsa yana gane maganganun da malamai suka faɗa akan ayoyinsa da sababin saukarsa da kaza tafsiri na kwarai ba fasara ke kana yi ka ba ya kula da qur'ani kwarai da gaske sannan ya kula da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tarihinta me annabi yayi me yake kai shi da sahabbansa ya kula da wayannan to sai ya fassara ma wannan qur'ani to sai ya zama wayayye cikin wa'azinsa zai yi kira da qur'ani ba a yadda qur'ani gaga gaga a dinga ɗauko hadisi hadisin ba ka ɗauko guda ɗaya tal baka kula da me ya kewaye shi ba wa'annan hadisan suka kewaye shi ka ce da shi za ka dinga wa'azi ka ɓata abin da kaga dama ka faɗa da a'a sai ka ji qur'ani yanda yake tuku sannan ka jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi shi ma Allah ya yarda ma atakumur rasul fa kuzu dun yi wannan sannan idan baka samu ba sannan ka ji mai ulul amri su kuma na daga malaman da sahabban da kaza da shugabanni su kuma ijma'i kenan a ijma'i su kuma da suka yi shi ma ko wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kaji sannan kuma kaji kiyasi ingantacce din fa atabiru ya ulul absari to haka dai duk wa'azi yake ba mutum ya zo ya faɗi abin da ya ga dama ya lalata abin da ya ga dama ya yarda da abin da ya ga dama ya ce wa'azi yake ba a yana barna dai kwarai da gaske yana barna to ka yi kira ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zuwa addinin ubangijinka da hikima bil qur'ani da qur'ani domin shi qur'ani shine ilimi mai amfani wal mau'izatil hasanat da wa'azi mai kyau wa'azin in za a yi mai kyau kar ka zo wa'azi ka zauna kan kujera wa'azi ka nuna kai ne tsarkakakke kawai kowa dan barna ne kai ne kai da Allah zai tona barnar ka kai kuwa da ta kuma wa'inda kake wa'azi duka baki daya haka za ga mutum ya keshe ido ya kaza yana zazzara ido yana kyauce-kyauce yana faɗar abin da ya ga dama ba tausasa magana ba sauƙaƙa baki kaifi dai shi ne sunna shi ne kaza shi ne kaza duk abin da bai sani ba bid'a ne duk abin da bai sani ba kafirci ne duk abin wannan duk ba wa'azi ba ne ko da ga laifin ka gani a taushi ake wa'azi wannan zai sa mai ke kafashiyar zuciya sai zuciyarsa sai taushi sai ya karkato ya zo ya karba amma in ka bi shi walau kun ta fazzan galizal kalbi lam fasu min hauli amma in ka za mai kaushin zuciya mai kaushin hali bai faɗa kai malam ba kwana sai rike ne yanzu kowa ya watse shi kai yi kwana ya wani waje duk gaba gida wal mau'izatul hasanatu da wa'azi kyakkyawa wa'azi kyakkyawa mawa'izi na daga wa'azozin qur'ani din wato da faɗi arraƙiƙi mai taushi ka dinga zaɓo lafazai masu taushi wanda za ka dinga faɗa masu sauƙaƙawa wanda zai amfani al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wal mau'izatul hasanati cewa da wa'azi mai kyau wannan hada keɓantacce ne zuwa duka tun da dai Allah ya ce udu ila sabila rabbika kayi kira zuwa tafarkin ubangijinka bil hikimati da qur'ani ai qur'ani ya tattare komai din ya tattare wa'azi mai kyau din to kuma ci ba sai Allah bai ce udu ila sabira udu ila sabira rabbika bil ilmi Allah bai ce ikira zuwa tafarkin ubangijinka da ilimi ba duka mai ilimi ne zai wa'azi amma ma utitu min al ilmi illa qalil ba a ba ku na daga ilimi ba sai dan kadan kila ka san wani abu wani abu ya rufe ma kila ka amma sai Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati da hikima wa man yuta al hikmata faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka ba shi hikima an ba shi alheri babba sai ga ilimi dan kadan amma hikima ta sa ya zama ilimi mai yawa ilimi mai yawa amma rashin hikima rashin abu ya sa ya zama wauta sun mutum ya faɗa ma yakaci ba ka san maji da yawa wani an ce a yanzu a bawa azuma sai ya kare kuna sabi ga wauta ake faɗa wauta ake faɗa amma in aka faɗi hikima sai ka ga mutum yana so ya jima wa'azin duk baki da ana so a ji to tun da qur'ani shine hikima din ilimi mai amfani din ai qur'ani ya haɗe wa'azin mai kyau amma dai Allah ya ƙara fito da shi kurukuru yace da wal mau'izatil hasanati da wa'azi mai kyau da wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau domin shi ya tattare wato wa'azi mai kyau din da kuma kwadaitarwa da tsoratarwa idan ka kwadaitar ka kwadaitar dan ka ai sakaci kuma a tsoratar a tsoratar idan an tsorata an tsoratar ko kuma a tafi cikin tsoro a kwadaitar haka mumini yake tsakanin tsoro da abu sauƙaƙawa tausasawa yin bishara kusantawa ba korewa ba gashi nan yasiru wa la tu'asiru wa bashiru wa la tunqiru wa saddidu wa qaribu duk wannan yana daga cikin wato abubuwa na wa'azi duka baki da kuma duk abin da muke ciki a wannan zamanin rasa wannan rasa wannan shine ya kawo duk abin da ake ciki duka baki da to kwadaitarwa da wato tsoratarwa hikima wato cikin faɗar wa'azi mai kyau Allah ya ce a yi wa'azi mai kyau don ya zamanto ya degantar da bayi su dinga ji al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta dinga sauraron wa'azi dan mutum ba ni kai ba wanda zai saurara sai dai in na sai dai in na shirme ne dama haɗin kai haɗin kai ne kawai a zo a yi ta zage-zage abokan zage-zagen ji a haɗu kaza kaza ji a haɗu a cika waje kaga ba wani bako na waje da ya zo ya ci ya amfani da shi ku kaɗai kuka zauna ku kaɗai kuka yi zage-zage ku kaɗai kuka naɗe kayan kuka tashi amma je wani sabo ko kabiri ya zo ya shigo ko kuwa wani mai sako ya dawo ko kuwa kaza kaza duk ba za a samu ba duk ba za a samu ba to amma aka shigar da tausasawa da wannan abu to shi kenan sai ka ga mutane suna saurara kafiran ma suna saurara musulun ma suna saurara mai sako ma yana saurara dan ya ji taushi ya ji kukuta ya ji inda Allah tabaraka wa ta'ala zai magafara sai ka ga kafirin ya musulunta mai saban ya dawo daga cikin sabo haka da wa'azi yake a kasan mu amma tun da aka soma wa'azin da aka ga dama a kafurta wanda aka ga dama a lalata wanda aka ga dama mu musulmin ma an ce kafirin ne to ina kafirin kuma mu musulmin ma ba mu tsira ba tukun to ina wanda kuma ba musulmin ba shi kenan ƙasa ta lalace yanzu ka je wajen wani ma kafirin ka ce za ka yi maki wa'azi ko ka je wani garin ma ka ce za ka yi wa'azi yanzu yanzu yaki ya tashi saboda an riga duk an lalata abin kuma an ba wa hamma ta iska shi kenan karatun duk ya zube abinda qur'anin yake tsoro abinda ake tsoro ka akai an kai shi yanzu sai dai Allah ya sauka gashi nan ta kai bala'i yau kasashen musulmi ke rufe masallatai kuma shi ya dace kasashen musulmi wallahi azim da NBBC suna faɗar labarai yanda yake suna faɗar abu da ƙasar mu ta shiga hankali yau Tunis Tunis ƙasar musulunci ce hatta musuluncin daga nan ya shigo mana duk da baki da tunis hatta magili da suwa ne duk daga tunis suka zo mana radiyallahu ta'ala anhu duk daga nan amma yau tunis saboda ta'addan masu wa'azi mara kyau yan salabiya haka ake cewa duk in ka duba gidan tv na turanci ko ka duba gidan tv na larabci ko ka duba ba dan kin su ba amma haka ake cewa amma bbc ba sa faɗa wannan suna ba sa faɗa yau duk an rufe masallatai ya fi ɗari nasu saboda duk su suke jawo abin da yake jawo a ƙasa sai na gani in ga wa'azi mai kyau inda bin abin da Allah ya faɗa washe ƙasar musulunci za su ja ta rufe masallaci amma masallacin ya zama daga nan fitina take faruwa daga nan yaƙi ke faruwa a ƙasa daga nan kaza kaza ba shi kenan ba in dai ƙasa tana so ta zama lafiya so take a ta ci gaba so take yan ƙasar tasirai ai dole ta gane masallatai fitinannu ta gane masallatai na kirki ta gane masu wa'azi fitinannu ta gane masu wa'azi na kirki ta sa kwamitin malamai na Allah wanda ba sa karkata zuwa wajen wannan zuwa wajen wannan a'a suna duba me Allah to shikenan ƙasa sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rusa masallaci masjidul birani har ma ake irgazi manzo Allah bai taɓa rusa coci ba amma ya taɓa rusa masallaci sallallahu alaihi wasallam dan masallacin an gaba shi ne tafriqan bayna dan raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu to abin da ake ciki ba ba wai satin da ya shiga ba abin da ake ciki yau kenan a tuni shi ko musulmi shine wanda duk abin da ya samu musulmi ko a ƙarshen duniya yake shi ma ya same za a ci to in a tunis ake wannan to mu ina ruwan ƙasan mu da shi a'a in ka rige mun dan uwanka na ci da wuta shafa na ka ruwa kai ma yana nan tafi kai ma yana nan tafi to to rashin bin wa'annan abubuwa gaji mutum ya dage ya tara wanda ya ga dama ya zaki wanda ya ga dama ya bata wanda ya ga dama ya faɗi wanda ya ga dama bai tsoron kowa bai tsoron kaza kaza bai ji tsoron Allah din ba ma bai littafi yake gabansa bai ji tsoron annabi Muhammadu sallallahu to wa zai ji tsoro hukuma ta yi sakaci ba dan da ta ga abin yana damunta ba ai wanda irin sakaci ne ba ai ba sai da ta ga ita ake jigewa sannan ma dan ma wai abin da aka jige ne to da da kyakkyawan magana da kyakkyawan wa'azi da taushi kuma idan an yi ban tsoron a tausasa kuma a shigar da labarai na ƙur'anin wannan kistoshi da kaza kaza sai ka ga rai ta ji daɗi wato rai ta saki bil hikmatu wal mau'izatul hasanati da hikima wato da mau'izar hasana sannan da wato wannan rinki din da taushi cikin magana din nan shine muradu al alfazul lati fi hallinu a dinga kawo lafazai wanda akwai tausasawa a ciki wa rinki akwai tausasawa a ciki wajadilhum billati hiya ahsan hasani idan kuma za ka yi jayayya da su din idan maganar hatta za a ce to sun ce kaza amma wannan abin da suka faɗa su kafiran ko kuwa waɗanda suka kawo shubuha a cikin addini shari'a sun ce kaza amma abin da suka kawo kaza ne jidali kenan ko jayayya kenan wa jadilhum to in jayayya za ka yi da su ya rasulullahi sallallahu alaihi kafiran suka zo jayayya da kai to wa jadilhum billati hiya ahsan ka yi jayayya da su almujadalatu jayayya allati wannan da hiya ahsanu ita ta fi wa'azin ma kyau udu ila sabili rabbika wannan aya da da da da murjani ne da ba a taɓa ganin murjani mai kyau irin wannan aka ake jera ko kuwa idan ka zo wajen mai sai da tattasai da tumatiri sai ga ya samo dan kwala dan kwalan tumatiri sai ya jajjera a sama sai ga kyansa ko ku ya samo manya manyan tattasai ya jajjera a sama jiba wajen wa'azi haka Allah ya na farko udu ila sabili rabbika bil hikmati da hikima bai ce bil ilmi ko bil ka bil hikmati ba abin da yafi hikima dadin ji a wani da yana da hikima kai wani wawa ne na yake da wata hikima ka ba wani shi zai ma lacca ya ko yan siyasa ai ba zai yadda wanda ba shi da hikima ya lacca ba yanzu yanzu ya koran musu mutane a fatin nasu ko to Allah ya ce da hikima za a yi kira kiran addini in dai ana so kafirai su musulunta in dai ana so wani sako su dawo to da hikima za a yi kiran da hikima ce mai tafsiri yace bil qur'ani da qur'ani yace domin shine ilimi mai amfani sannan wal mau'izatul hasanati sannan in wa'azin za a yi wa'azi mai kyau da Allah ji wannan tsari na Allah idan wa'azin za a yi wa'azi mai kyau sai wajen jayayya ko kasan wajen jayayya ba nan faɗa yake ba ba nan zage-zage yake wajen jayayya ba abinda ake cewa muƙabala ko menene waye jayi to wai za a yi ma ko muƙabala ko jayayya sai Allah ya ce wa jadilhum kai jayayya da su billati hiya ahsan idan dai kayi wa'azi hasana kayi wa'azi mai kyau to wajen muƙabala kuma a yi abin da ya fi wa'azin kyau ba duk wancan taushin magana da duk wannan daddaɗan magana da ka faɗa a wajen wa'azi to idan an zo wajen jayayya a faɗi wacce ta fi kyau a hasan ko an san a hasan shi ne gaba da hasan wajen jayayya a faɗi wanda domin kar ma a ce wai wajen jayayya ka faɗi mai kyau a gai mai kyau ma ba ta isa ba ko a ji ɗan faɗa ko kaza a'a wajen jayayya ka faɗi mai kyau don haka imamu shafi yake cewa ban taɓa jayayya da wani ba sai na yi ta addu'a Allah ya sa shi zai rinjaye. Ba wani ne rinjaye ba, a'a Allah ya sa hujjarsa ta fitawa, ya yi rinjaye na bi shi. To sai na ji duk abin da na kawo masa da abin da ya kawo hujja ta ta fi tasa ƙarfi to sai in ba Allah in bi manzon Allah. Sai ce masa to ka gani yanzu mu huta, ni da kai tun mu huta. Hujja ta ta fi ta a ƙarfi ita ce wadda Allah ya faɗa ta za ka za. Idan ta su shi ma Ƙur'anin da abu ya tace to, ka laifi ka zauna kan ta, amma ta wace ta furin jaye kuma. Saboda ga abin da sahabbai manzo Allah ya fassara ga abin da sahabbai suka fassara ga abin da kaza kaza kaza ya fassara duk baki da. A Hassan kenan. Addu'a yake yi abokin jayayya tasa ya fi shirin jaye ya fi shi gaskiya. Haka yanzu da in za a zauna jayayya ko za a zauna mukabala haka ake ai da zage-zage ma da fushi da wane ne kaza kaza to in ko ta zama haka ma ba su da amfani Allah ya ce ka ayi ma ba su da amfani dan ba za ku fahimci juna ba ba kun zo da niyya alheri bane ba kun zo da tasamuhi da saukin zuciya da niyya alheri bane a'a dama an zo ne da raini kowa so yake ya kara kansa ya kara nasa ya kara nasa ba nufin ku Allah ba nufin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to in Allah ya sa kai ka san naka gaskiya ne da kyau ga hanyoyi ga maganar manyan malamai ga maganar Allah a hannunka hikima din ga mau'izatul hasana din to wala kula wala ka tsaya sai yayi jayya ce aya za ta zo din magana to wajadilhum billati hiya ahsan wato kai jayya da su wato da wacce tafi kyau in za a yi kaddu'ai kaman kiran su ilallahi bi ayati kiran su zuwa ga Allah da ayoyin Allah kuma ai ta ba su misali kafiran in zaka kira su ka ta ba su misali da ayoyin Allah wadda ta gigitar idan masu ilimi ne ƙwararru ne kai ta ba su kuma kai ma ya zama ƙwararren ne kai ta ba su bayanin halittan Allah da abin mamakan Allah Allah ya yi kaza ya yi kaza yanzu wanda ya wannan kaza kaza tunda malamai ne dole su wato isu da abin da ka gaya musu wato ai kamar kira ilal hujjaji wato kira zuwa ga Allah da hujjoji shi kuma idan karatun za ka kawo ka kawo karatu isasshe wanda ya gamsar an san wannan abu mantiki yana daga ciki wato hankali ya yarda da wannan abu kuma karatu ya yarda da wannan abu dama ai duk karatu naƙali ne da akali cirowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko cirowa daga qur'ani ko abin da sahabbai suka yi ijma'i ko abin da malamai suka yi ijma'i akai ko abin da malamai suka yi kiyasin sa mai kyau suka yi kiyasin sa mai kyau to wannan nakali kenan ko kuwa in ba a samu ba abin da hankali bai ga wannan abu wauta ne ba addini yana bai bambanta bai saba wa hankali ba yana tafe da hankali ba mutum ya ta shirmo wauta ya ta shirmo hauka ya ta shine addini a ba wannan ake nufi ba to to to ka gani kenan idan wannan ta samu to alhamdulillah yanzu yanzu wato zaka ga alheri ya abu amma idan ya zamanto faɗa ne tattauna cikin ilimin faɗa ne ba nufin a cimma matsaya ba kowa ya ɗau bala'i ya sa a cikin karatu musiba ta dace wala ta ja'al musibata na fi dinina manzo Allah yana addu'a Allah kakka sanya musibar mu a cikin amma yau musibar ta dawo cikin addini na kabul yana can waje ɗaya yana ta dariya yana sha abu musulmin su suke cin musiba tsakanin su a cikin addini to za ka kula da shi wajen jayayya ai ba za ka yarda ya Allah to kuma Qur'ani bai warware wani wannan kowa kenan to idan ahlul kitab ne wannan aya suke cewa tana nufin kowa ma za ka iya ma wannan hawa uku wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati kowaye ba za ka kira shi da hikima da wa'azi mai kyau da jayayya mafi kyau koyawa ne wai ji yanzu abin da me ya hana kai bi ne faɗa min naka in ji zan duk abin da ka gaya min ɗaya mai kyau zan kawo ma dubu masu kyau ce kai haba da Allah ce to faɗi ainihin abin da ya samu ba saboda kaza kaza to shi kenan abin da to kai da ga kaza mai kyau ga kaza mai kyau ga kaza mai ainihin abin da ya samu ba saboda duk yan shirme an sami yan shirme yanzu je karɓar kallon mutanen kirki ɗin nan manyan malamai manyan sarakuna manyan attajirai manyan bayan Allah sai wani ɗan shirme guda ɗaya yanzu ba a samu abin da ya fi naka kyau ba ‘yan kama abin da ya fi naka kyau, to, jayen kenan. Ila kuma, mm aya ta yi maganar hawa-hawan mutane ne, mutane sun kasu uku. Mutane sun kasu uku, akwai malamai wanda suka tabbata cikin ilimin sun goge ilimin, na daga musulmin da wa'inda ba musulmin ba. Ai ba turai yake da mutum farfesa aya ta malami ne, hakan. To, ko kafirin ne yanzu aka cewa farfesa, ai aka same shi da wayewa. da jarraba abubuwa da kaza kaza to mutane sun kasu uku akwai malamai ko na mu musulmin ko na kiristan ko na yahudawan to yanzu waɗannan in za ka kira su zuwa addinin Allah ai dole ka zo da hikima dan ba abin da sani ba karfi da a gabanka to sai sun ji abin da ya fi ƙarfin ilimin su wato hikima ta shiga to wannan na farko su ne malamai matabbata cikin ilimi fahim musharu ilaihi su ake nufi da su zuwa udu ila sabili rabbika bil hikmati dan su kuma zaka kira su zuwa addini to fa ba wauta zaka zo ka musu ba in ka san yanzu misali idan mutane ɗari suna zaune amma duk wawaye ne amma akwai malami ɗaya to kaka ce za ka zo ka yi wauta ka ce da Allah don wannan malamin guda ɗaya shirme bari ne wauta sani da mutane ɗarin nan ba su san karatu ba wauta kawai suka sani bi na rasu ka faɗi wajen malamin nan wannan malamin shine mutum kaɗai a ciki da bin da shiriyarsa da yaddarsa da abu duk wannan ɗari sai su bi amma in ka zo ka bar zancen malamin nan ka zo ka bar kallon malamin nan kawai ka faɗi wauta saboda kai a cikin wawaye kake ba za ka shiryar da wawayen ba kuma ka faɗi a gaban malami baka da komai wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi malami shi malami din zaka yi wa'azi a gabansa ko ka san yana ji to ka yi ƙoƙari ka kawo hikima ka yi ƙoƙari ka kawo karatu yadda yake kaka da za ka kawo wuta saboda wawaye da suke ji saboda a gaban baka san wani malami ne zai ji karatun ba bare yanzu lokacin rediyo lokacin rikoda kakka kalli na gabanka ko ka kalli wawaye nake yi ba ko ka kalli kaza baka san ina karatun zai ce ba to wai ko ba kowa ma Allah bai gabanka akwai wanda ya bi shi ilimi tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gaba fa sayarallahu wa rasuluhu mu'mine ba sa gaban ka ai suna gani to wannan da in zaka wa malamai to sai ka kawo hikima sai ka kawo ilimi mai amfani ka kawo nasi gangariya ka kawo yadda malaman suka faɗa na kaji abinda aka soke malam wani amma malamai sun ce abu kaza shi ya furin jaye malami yana ji yana kwarai kuwa eh lalle wanda ya san abin da yake ya san abin da yake kwarai kuwa sannan shi ne dalilin da annabi ya ce kaza kaza sahabbai suka fahimce shi kaza kaza ba sai malami ya ce i kwarai kuwa wannan ya gane amma ba kana ga ga malami amma dai wannan mutum Allah ya sauke ana irin karatu ne kaza kaza ka bayan gashi yanda yake gashi yanda yake gashi yanda yake yanzu yau da asuba yau yau yau nan da asuba wani yana kan yadda muka tuntsire da dariya gaba ɗaya muna zaune muna wuri yadda muka tuntsire da dariya yana maganar ta'aziyya da za a yi ta'aziyya ya ce ba za a yi da wani abu sai da abin da annabi sai Allah ya sa littafi haka ake so a dinga karanta littafi ya yi hadiri ya yi tsawar ya yi zagi ya yi wa yace ba za a yi ba sai da wacce annabi can sai littafin ya ce masa amma fa ba dole ne a ce wacce annabi a ce sai wacce annabi yayi ba za mutum ma in bai iya wa'annan ba zai iya nasa kuma sai ya da ya faɗa kuma sai ya zo ya goge duk wannan abubuwa da baya sai aka rawaito ga wacce abu Ahmad bin Hanbali ma ya to kuma da ya ga lalle ya faɗi ba kuma sai aka hauhauka ba ba wannan abu da aka jawo ƙasan mu in za a yi jana zaman makoki a zo a sa canji ba wannan bala in ka ji malami na faɗa karatun- karatu ya ƙare kam bakin mutum ake ba amma gaskiya ne karatu ya- in za ka yi karatu ba lokacin da kake karatun sannan za ka fahimci karatun ba kafin ka zo gaban mutane je ka bi karatun ka ɗauko karatun tun daga farko har ƙarshe ka ji me aka soke me aka yarda da shi ka zama kana da cikakkiyar wayewa ba sai ka zo wajen karatun ka dinga ƙaryata kanka da da kaza kaza ba to wallahi gashi nan dai Allah ya sauke to to malami kenan to ka kawo mal ka kawo nasi ka kawo hikima ilimi mai amfani dan malaman nan su amfani da shi su amfanar da mutane in kana so ka kera malamai ma'ana in kana so wa'azin ka kera malamai ka dinga kawo musu karatu gangajiya kaka kawo wuta don su koya su kuma duk inda suka je suka faɗa an san malamai ne kuma daga wajen malami suka karbo ka kera malamai ka kera masu wa'azi da za su ta yi nan gaba ka kera wanda amma ka koya in ka faɗi wauta mutum ya zaci karatu ne ya rike wannan wata da ya faɗa ce kai kai kai kai kai da Allah bai na samu wannan karatu ne dan Allah aje bayan Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ga ashe wannan cuta ta yi bai gaya mun komai ba bai koyar da ni komai ba amma ka koya wa mutane abin da ko ina suka shiga a san ilimi an san malamai ne an san sun yi karatu abu to wannan ke na udu ila sabila rabbika bil hikmati sai nau'in mutane na biyu wanda ba su kai malaman nan ba su kuma wa'azi suke nema to su kuma wal mau'izatil hasanati su kuma kai musu wa'azi mai kyau da za su shiryu da shi da za su yi abu su kuma kawo musu wa'azai masu kyau ka kawo musu hikimomi masu kyau ka kawo musu maganganu masu kyau ko da na kanka ne amma wa'azi wa'azi mai kyau da misaloli misali mai kyau shi malami sai dai ya ji karatu gangariya ya ji nakali ya ji akali mandiki kenan ko to shi wannan kawo misaloli masu kyau masu kyau to wannan sune na biyu hudu ila wal mau'izatul hasanati to sai kashi na uku sune kafirai din ko ahlul kitabun ma'abota jayayya da waɗanda sun ƙware da ilimin zamani ko sun ƙware da kaza sun wata irin wayewa wayewa ba ta addini amma dai wayayyu ne kuma yan jayayya ne su so suke he ka wayar da su sai sun ji abin kaka kawo musu wauta ya addini yake da yan rigima su kuma buhumul mishari ilayhim kafirai din da ma'abota jayayya da yan rigima to su kuma su Allah tabaraka wataala yace wajadilhum billati hiya ahsan sabida masifu ne sabida yan rigima ne kar kuma kai ma ka ce to ni ma bari in zama dan rigima in zama a'a kai koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da su ba kai kuma ka zo kai jayyar da su da abin ahsan ba wannan ayati an dube ta fa bil hikmati shi kansa jeren gwal ne wal mau'izatul hasanati in an zo wajen jayayya kuma billati hiya ahasan abin da yafi kyau da an zo na da ba rigima da kuma yanzu yanzu natija za ta kafa to to wannan kenan to su kuma sai ka jayo su da kyakkyawan magana da kaza billati ahasan to wannan kenan wata ruwa wayan sun tafi akan wannan aya an soke ta da takobi yanzu tunda aka yi wa manzo Allah izinin yaki shikenan ba zancen wannan ma duka baki da sai dai kira kafirai in sun bi to in ba su ba amma malamai suka tance wannan aya mu kamata har yau tana nan da hukuncinta kasancewa an yi wannan bai hana idan ba su karbi sauki ba ba su karbi kankan da kai ba musulunci nuna musu to ba tsoro kuma yake ba yanzu kuma ya kare kansa wannan bai hana ba to bare wannan zamani namu wannan aya mu muka fi jin daɗi da malamai suka ce wannan aya ba a soke ta da ayar yaƙi ba har yau mu hukama ce har yau mu hukama ce to ba abin da ya rage wa musulmi a yanzu sai dai su bi wannan aya bare yadda zamani ya lalace kashe-kashe ya kawo kaza kaza kowa mai wa'azi kai ya girman kai ya shiga ɗaki ya ɗau wannan aya ya dandaka ta ya dandaka ta ya dinga aiki da ita duk wa'azin da zai faɗa ya faɗi hikima in zai kira ya kira da hikima in wa'azin ne wa'azi mai kyau in jayayya ce abin da ya fi wa'azin kyau dillati ya ahsan to shi kenan sai ga Allah ya gyara mana sai mun gyara da kanmu sannan za mu ga za mu ga abu in ba haka ba addini na nan lafiya duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai yi bacci ba duk malamin da ya ja bala'in kai ya zaci zai tsallake shi zai ji daɗi kai ta jawo al'umma annabi tana ta mutuwa kai ka danne kuɗi a banki ka tare kaza ka tare kaza bala'i yana nan zai zo ma in ma bala'i bai same ka a duniya bala'ira tana na aiko ai da dai daga duniya shikenan a ce sai ka duna da ashe karin magana ko daga duniya shikenan ba za a mutu ba shikenan an an ci da wayansu amma dai ba za a mutu ba shikenan alhamdulillah to wannan wannan kenan to in abin yaki kuma ya zama ba amfani ba a yadda da hikimar ba ba a yadda da wa'azin ba shi wanda ka kira shi ba a yadda da hikimar ba ba a yadda da wa'azin ba jayayyar ma ba mai amfani ba za a yi kyakkyawa bare wacce ta fi kyau din ba to duk ba amfani ka yadda ya kai siyar da kaga dama kai rike kanka yi wa kanka shirye kanka yi wa kanka wa'azi in malaman ne wannan ya ce wannan ya ce an ƙi bin hikima din an ƙi bin wa'azi a wajen jayayya an ƙi bin karatu din sai kowa ra'ayinsa da wautarsa tare shi aya za ta gaya mana nan kuma duk ba zancen ma jayayya da an gama dan haka Allah tabaraka wa ta'ala wala tujadilu ahlal kitab kakku jayayya da ma'abota littafi yahudu ko nasara kakku jayayya da su ko ai mu ma an ma'abota littafi ai mu na da qur'ani mu ma musulmi kar mutum ne jayayya da ɗan uwansa musulmi ko ba yahude ko ba nasari illa billati hiya ahsan har yau Allah yana nan sane da abin da ya faɗa a wancan waje tsakanin wannan tsakanin udu ila sabil rabbika tana na a suratul nahl ita ko wannan tana can wajen suratul ankabut ko tana ta wajen suratul ankabut tsakanin su daji mai yawa amma qur'ani bai warware kansa abinda Allah ya faɗa can dama shi ya halitta ya san wannan walau kana min inda gairin lahi da wajen dole istilafan kasira da qur'ani daga wajen wani Allah yake da an samu badar alamala ya faɗi can ya warware can ya faɗi can ya warware can amma duk abin da bai can ta faɗa kana ji haka to gashi ya ce wala tujadilu ahlal kitab fa ku jayya da yahuda nasara fa ku jayya da su illa billati hiya ahsan sai wacce ta fi kyau to in ka zo ba nuna za ka yi ni mu musulmi mu muka fi gaskiya mu ne muka fi kirki mu ne kaza na Allah mu ne kaza ku ko kafirai hasan yahuda nasara kenan illa billati ya kaman can wajen wajadun wajadun billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhu sai wa'anda suka yi zalunci a cikin su suka kawo fada zage-zage ne wannan zamani yanzu za ka ga gwamnati tana haɗa malaman kiristoci da malaman addinin musulunci akan a tattauna a samu zaman lafiya wannan yana da kyau idan za a yi wannan tattaunawa a yi billafi hiya a hasan amma in ya zamanto su in gaskiya ta bayyana ba su ba ko ba za a nemi zaman lafiya ba yanzu za a tashi yanzu tsokana za ta dawo da ita ko gwamnati za ta yi amfani da power shi to wallahi duk wanda ya ƙara tayar da fitina yanzu kuma shi za mu kama zancen wai tattauna duk ba ta da amfani tunda ba ba za ta isar da wani abu ba amma kuma kasashen duniya za ta dinga ji ana cewa ta samu ta samu hi ta samu hi wato saukin rai da yadda da kowa to haka ma cikin kowane cikin musulmin ma duka da wata rigima ta faru sai ga ana ta yawo a haɗa kai tsakanin wa'yancan da wa'yancan a haɗa kai kaza kaza kaza kaza sai an ɗan haɗa kan da an ga zaman lafiya ya dawo wanda ya yawon ya ce a haɗa kai shi zai ƙara tsalle ya ce bai yadda da ku ba haka muke kaduna na an shayin wannan an shayin wannan a ta yawo mu haɗa kai mu zama lafiya ta ce to mu dan mu a haɗa kai mu ce mu ba mu ce mu ko ko lokacin mu ba musulunci ba ne ba kaza kaza kaza to yanzu tun da bai kun zo kun ce to madalla a haɗa kai a je lafiya bala'i ya taso gari kenan amma da an ga gari ya dawo zaman lafiya kuma ba wani abin tsoro da to an bidiya mutanen banza to ya za a yi addini ya zama haka to in ka gane waɗannan abu haka yake bare ma mai rigima to kan masu za ka yi jayayya da shi ba shi da amfani ba shi da amfani akwai inda Allah zai gaya ma yanda za ka yi da shi in yahuda nasara ne zo ka tara ku don Allah ba sai mun yi jayayya ba amanna billazi unzila alaina wa unzila ilaykum mun yi imani da abin da Allah ya saukan mana qur'ani da abin da Allah ya saukan muku a taura wa ilahuna wa ilahukum wahidun ubangijin mu da ubangijin ku ɗaya ne wa nahallahu muslimu da mun mi kauya ga shi kuma ta rage ta ku mu je mun ce la ilaha illallah bai haifa ba ba haife shi ba kini da zama shikenan mun gama wannan mai sauki ne kowa ya je ya kama nasa to Allah a zauna lafiya kowa ya je ya kama nasa don haka ga wata aya da ta haɗe wala tujadilu din ta haɗe udu ila sajidar wajadil hum billati ahsan din idan rikici ya zo kasa zamani ya zama kamar irin wannan zamu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce aya ce guda ɗaya amma gaba goma hukunci goma ne a ciki sai radiyallahu anhu yana cewa ko wani abu ya sauka a Qur'ani ba sai wannan aya ya ishi Qur'ani mu'jiza wannan aya ta ishi constitution ta ishi ko menene Allah tabaraka wa ta'ala ta hali zalika fatu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan irin addini da na saukan ma wannan ilimi da na saukan ma wannan ganewa da kai kake munna da Allah ya saunar da kai wannan to ikira akan wannan kai musulmi ko kai duk wanda kake bin wani abu da kaga shine alheri ka karance shi ka san alheri ne to ikira akan wannan wasta din kama umarta amma fa kai ma ka daidaita kamar yadda aka hore ka kakka karkace kuma kaje za ka kira akan wannan kasata tafi daidai yadda addinin ya- in musulmin ne tafi daidai yadda musuluncin ya rubuta ma kuma kai kira akan haka kakka bar karatun musuluncin ka bar koyarwar musuluncin ka ce za ka jawo abin da ka ga dama a'a wastaqin kama umirta kai ma tsayayen da aka kore ka kai ma tsayayen da aka hore ka idan musu bayan ne tsayayen da aka hore ka ɗabi'u masu kyau da kaza da dukkan wannan abu da aka amma kaka je kai ta shato shirmanka kai ta jawo abin da zaka jawo wa shehun kaza ki ka jawo abin zaki kuma ka ce ga mace sun zage ka duk gaba ke wasu kin kama umurta wala tattabi a hawa ahu kakka bi soye-soyen da suka ce ba na kirki ba ne kai ba a kan abu kake ba ko kana ne da zagi kakka bi son ai kai gaskiya ta bayyana a gare ka ko to amma ba faɗa za ka yi da su ba ga abin da za ka ce musu ko kulaman su bima an zan Allah bi kitabu idan bible din suka karanto ma ko at-taura suka karanto ma ka ce kun ga kai ni dai in dai Allah ne ya saukar da abin nayi imani da shi wa kula man lima anzalallahu min kitab dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusaddiquhu wa la tukazzibu wata rana sai na Umar ya ji wani da- da Yahude malami a eh, wa- cocin su yana wa'azi sai sai na Umar ya ji dadin ya ji abin da ya faɗa duk irin abu ne namu na musulmi wannan alheri da a yi kirki a yi kaza sai ya ce ya Rasulullahi ni da na shige wa sai na ji ya ce kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ya ce ai dama ba a ce ga abin da suke faɗa ba shi da kyau ba akwai saukakken amma sun canja abun tsoro karkace ka karba kana da san saukakken ne ya zama wanda suka canja ne karkace kai fada da wanda suka fada kana da san wanda suka canja ne ya zama kuma saukakken ne kai fada da Allah sai na mai ce ya rasulullahi ya za'i kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka gaya muku ce mun yi imani da abin da Allah ya sauka la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kar ku gaggata Yahudu da Nasara, kar ku karyata su kuma. Idan bai Yahuda ya faɗa bai ce karatu ne, in dai ba wauta kafirci ya fito sarari ba, wannan kan ba wanda zai yadda. Amma je kaka gaggata shi, kar kuma ka karyata shi. Sai dai in dai Allah ne ya saukar da shi, na yi imani, ni mai addini ne. Fa kula mantu bima anzalallah min kitabi. Wa umirtu li a'dila bainakum ga musu an yi min oro in yi adalci tsakanina da ku. in dai gaskiya ta zo in faɗe ta kai adalci da kowaye in dai gaskiya ta zo Allahu rabbuna wa rabbukum Allah mu ko musulmi ce ne ka ga da na rikici kaza wallahi da na ji gaskiya an ce ni ma adalci ko mai faɗa wala jin mana kushan an ko mai Allah Allah ta ajin to kuma ko ban ba kafe ba ai da ya isa ubangiji na Allah ubangijinka Allah to wannan kuma wata fahimta ce mai sauki da duk bai kawo mana wannan rigima ba Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum kuma Allah ce ne sai kai irin na aikin ba je kai naka ni ma kale nin nawa indal mamati rabu sharikat ranar mutuwa a san me aka bari ba kabarin ka zan zo in kwanta ba ba kabari na zaka zo kwanta ba kuma abin nan da nake ba zai jawo hargitsi a dan na kwanna la ilaha illallah la ilaha illallah ba wata tashi hankali da zai jawo a ƙasa amma kai yanzu na ka zage zage na ka rikici sai jawo rikici a kan ƙasa to kaga yace na ka ba komai kale la hujjata baina la ha ha kawai san faka kai fita sai ka ka hujja kace la hujjata ba hujja la hujjata baina na wa bainakum ba hujja tsakanin je ka kale ni nayi tun da dai hukuma ta yadda kowa ya nasu to kyale ni in kuma yanzu karfi ne to na san ba karatu ne kuma kutubo ne to kuma sai in duba in karfi ne karfi in ba ka hakuri in kuma ya bai karfi in ba ka kashi kuma yanzu kuma yanzu ba zancen karatu bane ashe zancen fada ne da kaza da fitina da kaza la hujjata bainana wa bainakum Allah ya jima'u bainana dari ranar kiyama Allah ya hada mu nan a ga mai jin kunya kace duk zikin da nake banza ne ba je ke ta banza ne banza ni kun ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko in ta kirki in ta kirki kai ka ce ka ai ko in ta kaza kaza kaza kaza duk ka hana abubuwa duk kaza je ka yi nasa bari minawa akwai ranakin da ranar da zamu haɗu lahira ka san dai abin da ka rike mai kyau ne Allah ya zama ubainana wa ilayhi al-masir wannan shine karshen dadi ba dai wajen Allah zamu koma ba sai shi ya fi dadi ai ko faɗa yara 'yan gida ɗaya su ta faɗa a waje me za ka yi sun ce bari mu koma gida mu gaya wa baba bari mu koma tun da dai alhamdulillah akwai baba da za a koma gida a gaya masa ai shi zai hukunci mai kyau ko to ina kuma akwai Allah tabaraka wa ta'ala kaga duk wanda zai faɗi wannan sai ya san ba lalle abin nan da yake rike da kai da shi abu ne na Allah din abu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shikenan mun ji daɗi to ba wani rigima ba wani karatu da ya bada kofar rigima ba kaza kaza kaza to amma idan kuma mutane suka ce ba su yadda ba suka bude kofofin rigima kuma shikenan su abin zai cuta zai cutar da da kowa ba hmm? to to wajadilhum kai jayya da su bil mujadalati illati hiya hasan kad du'a ila Allah kaman kira zuwa Allah bi ayati da ayoyinsa wa du'a misalai da abubuwa kafa misalai wa du'a da kira ilaihi zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala bil mujadal da hujjoji إن ربك هو أعلم man بمن ضل dalla عن an sabili ubangijin ka tabaraka wa ta'ala huwa alamu shine mafi sani bi man dalla ai alimu shine ma- wannan eh, harafi ne na tafdili amma kuma sai ya zo da da da, da alimu ai ubangijin ka shine ya san bi man dalla an sabili ga wanda ya bace da- daga kan tafarkin sa وهو أعلم bilmuhtadin ubangiji kuma shine ma- masani ga shiryayyu fa yujabihin zai saka musu wa hadha malamin yace wannan qabla al-amri bil qital kafin horo da yaki ne amma ko malamai sun tafi wannan aya ko kama shi tana nan lafiya kalau har yau tana aiki to kuma kasancewa Allah ne ya san atacce Allah ne ya san gyararre wannan bai hana kuma bayi sani ba sai dai sanin Allah ajiyi ne sanin Allah azali ne ba shi da farko sanin bayi kuma yanzu su- abin da idan su ta gani shi kuma za ta yi hukunci da shi amma shi Allah wannan aya tana maga- tana magana ne zuwa gaibu tun ran da Allah ya tara mu a alamul arwahi muna alamul zarri Allah tabaraka wa ta'ala yace alastu bi rabbikum ni ba ni ne ubangijin ko muka ce bale to tun ran nan Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta waɗanda suka faɗa da imani ya san muminai to duk wanda ka ganshi mumini a nan ya taho da wannan imanin ne har Allah ya tabbatar masa da shi anan fitrat Allah ya taho da wannan imanin ne wanda kuma ya zo ya canja ka gan shi kafuri a wannan wajen shi kuma canjawa ya amma ana tafa da imani duk da imanin aka taho to amma kuma canjawar aka yi. ma'ana wannan aya Allah shi ne mafi sanin wanda ya zauna a kan imani na nasa tun na yau ma'alastu bi rabbikum har kuma ya zo yanzu kuma Allah shi muhim da diga Allah shi ne sanin wanda yake kan imani ne yake kan imanin nan sai da ya zo yanzu kuma sannan abin ya barkace masa sannan ya canja وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ma uqibtum bi wa in aqamtum idan za ku yi hukuba fa aqibu ku yi hukuba misli ma uqibtum bi da irin yadda aka yi muku hukuba lamma qutila hamzatu yayin da aka kashe sayyidina hamza ranar uhudu wa musila bihi aka daddaka shi aka yi musula da shi yawma uhudin ranar uhudu aka yanka cikinsa da dai abubuwa marasa daɗi a kasamar rasulu ba a taɓa ganin idan manzo Allah ta yi kuka irin wannan ba irin wannan rana ba saboda sai na hamza datti da ne babbansa ne yana daga cikin wanda bayan abu ɗalibi ya kuma kare wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarfinsa dan haka Allah ya yi mara tukunci da cewa shine asadullahi wa asadu rasuli zakin Allah zakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Hamza kenan to haka yake to ranar Uhudu sayyidina Hamza ranar Badar shi yawa kafirai abin da ya musu ya yi musu kisan gilla dan ka- suna cewa wai do Allah waye wanda ya alama da gashin jimuna din da aka ci Hamza da suka ce to wannan shi ya mana abin da ya mana to shi ya kashe wa Hindu ubanta da dan uwanta da ɗanta rana ɗaya ya kashe mata abu to ita ta ɗau bawa wahashi cewa ya kashe mata mutum uku tana so ya kashe mata mutum uku an yanta shi ko ya kashe Muhammad ya ce ba ni da iko akan wannan saboda mai yake sama tana kare shi sau nawa kuna shirya za ku kashe shi abin ya fi ƙarfin ku to ka kashe Ali ce ba ni da iko akan wannan saboda me yace saboda Ali a wajen yaƙi wawaye ne da shi kaman kura ya san waye ya biyo ta bayansa to ka kashe Hamza yace zan iya ai ya fi alin ƙarfi yace in shi in ya fi shi gidansa rufewa yake to wannan zan iya kashe shi shi hanza in yayi fushi in je wa ashe ce idan sa rufewa yake to wannan kam zan iya da zan iya bullo masa inda bai sani ba amma waɗancan wannan yana da wayoyi kaman kura wannan ko sama tana kare shi to wannan abu to haka aka yi aka kashe sayyidina hamza suka yi eh, musula da shi abu sufyan ya zo ya soke shi da mashi ya ce zuqu haqu dan dani ne sa ka saba zumunci mu duk yan uwanka ne amma yau mu ka to ga larabawa ga fada amma kuma har yau yan uwan taka tana nan wai duk laifin sa ya ya saba zumunci shi kenan ba wai zancen yana yaki ne dan Allah ko su suna yaki dan Allah a'a ya saba zumunci to an yi komai to manzo Allah idan sa tayi kuka sallallahu alaihi wasallam an manzo Allah ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa la yaqtulanna wallahi sai ya kashe saba'in na min kufar quraishi sai ya kashe mutum saba'in daga kafiran quraishawa wallahi masilan nabiyyin wallahi sai yewa mutum saba'in irin abin nan da aka yi wa hamza wani mutum an tabo mai hakuri an tabo mai hakuri sai da manzon Allah ya rantsuwa wallahi shi ma sai ya kashe mutum saba'in a cikin su kuma sai an teɗe su su saba'in din nan yanda aka yi wa sayyidina hamza makana hamzata wallahu adalul adilina Allah ko shine mafi adalci duk masu adalci Allah ne adalci ne Allah ba zai yarda da wannan ba ko shi annabin ba dan dai an tabo irin Hamza ba shi kansa ba zai yarda da wannan ba sallallahu alaihi wa amma an kura mai hakuri an kura mai hakuri har ya fashe to shikenan sai kaga yayi abin da ba a taba zato ba wani yana cewa wala tahzibanna ilma yamlau ahlahu huquqal aza wan naru wal ma'u min sakari kakkazanci kakkazanci hakuri yana hana mai hakuri rama mugunta baka ga da ruwa da wuta duk daga dutse su tafi waye dutse hakuri ko wa shekin yana na yake in Allah ya ishe ku da rama sai sai ya fashe sai ruwa sai ya tsage sai ruwa ya ta suwan wata mai kyau ai ta sha ranar da bala'in zai taso sai ya muku aman dutsen wuta balkono da ake cewa din nan duk daga dutse ne ruwan ya fito daga dutse ruwan to haka ne hakuri yake ka a ka a matsa shi ka a to fa in ya fashe a'udhu billahi kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fashe gashi nan har sai kuma Allah ne zai iya taro shi sallallahu alaihi wasallam wallahi ubangiji adalul adil shine mafi adalcin masu adalci ala sai Allah ya ce masa "Mm, wa in aqamtum idan za ku yi uquba fa aqibu ku yi uquba bi misli ma ujibtum bi da irin wacce aka yi muku in aratal muslata idan za ka yi musula fa masil bi wahidin mutum ɗaya aka yi ma kai ma mutum ɗaya hamza aka yi wa kai ma ka kama kafiri daya in ka so je ya kama babba kai ma dai amma kai wa mutum da ka aiwa mutum saba'in ina laifin shauran sittin da tara me laifin su mutum daya aka yi ma kai ma je ya kama mutum daya amma sulbi wahidin inna ma masalu laka bi wahidin mutum daya kika yi ma wannan la yu masalu laka bi wahidin kar ai ma musula da mutum daya wasu masula anta bi saba'ina ka je kai da saba'in haza laysa bi adlin wannan ba adalci ne kenan ba kake kira zuwa adalci wala in sabartu to ai kai annabi Muhammad ne to me zaka ba za kai hakuri ba ma ma'ana wannan ba wai addini ya koya mana faɗa ba ne kaga ce to yo Allah ma da kansa yace fa in aqamtum fa aqibu bis o ba koya ma faɗa yayi ba wai yana faɗa in ba mai hakuri ne kai ba in baka daga cikin yan hakuri kai dan sai na rama ne to rama daidai abin da aka yi ma rama daidai abin da aka yi ma amma kuma ba Qur'an- Allah da Qur'ani ba nan suka tsaya ba su kyakkyawan hali dillati ya hasan suke kira wala in sabartu amma ya Muhammadu eh kai ne Muhammadin nan har yau to ya hakuri mana wanda aka sani da hakuri nan da za ka yi hakuri an intiqam kan ma kai ramuwan mana ai hakuri mana kan ma kai ramuwan lahuwa lahuwa sabaru hakurin nan da za ka yi kairul lissafi shi ya bi da masu hakuri kai jagora ne shi kenan sai a yi koyi da kai sai kowa ma ya dinga haƙuri duk wanda dama za a ba ka haƙuri sai a ce ka yi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kenan lahu kai bin lissabirina bi tawfiqi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da kai wasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma sabaruka haƙurinka bai zamanto ba wato illa billahi sai ga azumi ina ɗaukin ƙa'idodin su da in sabartu yawa kai mun sajiri wasbir kai haƙuri ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa ma sabaruka haƙurinka bai zaman to ba illa billahi sai dan zatin Allah ga Allah kenan kai haƙuri ki tawfiki domin Allah ne tabaraka wa ta'ala ya datar da kai ولا تحزن عليهم ولا تكو في بيت مما يمكرون ولا تحزن عليهم kake bakin ciki a gare su ya rasulullahi al-kufari wayannan kafirai illan yuminu idan ba su imani ba zai suka da kwadayin ka ala imani yin abu sa imanin imanin ka da su su yi imani to kake bakin ciki a gare su wala ta kuni da ke zaka zamanto cikin kunci min ma yan kuruna na daga makirci din nan da suke har ga abin da suka rabu fannan naka dukkan ka damu ya rasulullahi la ta ta mu makare kaka damu da makircin su fa ana nasiruka ni ne taimakon ka ne alaihim akan su إن الله مع الذين اتقوا والذين هم inna محسنون allaha ubangiji ma allazina taqaw yana ga tare yana tare da waɗanda suka ji tsoronsa ai ittaqaw al-kufra suka tsoraci kafirci wal ma'asi da sabo wallazina hum muslimun da masu kyautatawa bi ta'ati da daddabi wa sabari da hakuri Allah yana tare da su bil aun da taimako wa nasari da taimako Allah tabaraka wa ta'ala ma'iyatu ubangiji tabaraka wa ta'ala tarayyarsa khasatu kebantacciya ce bi ahadu takawa ga masu tsoron Allah wa ahlul insani ga yan kyautaye su ne waliyan Allah masu kyautaye an ta abudallah haka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ko fa masu yin rangwame wanda ya fice su ya bai masa duk gaba da to shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hakuri ya kafara ya wannan rantsuwa da ya kafara to shikenan bai kashe bai kashe musu saba'in ɗin ba ma ko ɗaya ma bai kashe ba sallallahu alaihi akan hamza dai ko ɗaya ma bai kashe ba abun mamaki ma manzalla sallallahu alaihi wasallama ya tura ma yana kiran wanda ya kashe hamzan zuwa musulunci shine washi yana kiransa zuwa musulunci aka yi ta wasi ta keniya kaza kaza to ya musulunta amma manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce masa musulunci ba nawa bane musulunci na Allah ne ba mu ta hana ko abu amma in zaka iya koye min fuskarka don Allah ka koye min haƙmun har rasul dan ka da na gan kan tuno wannan abubuwa ma kuma in je in faɗi wani abu ko wani abu ya zo zuciyata ga abin da Allah ya bin a san zancen wannan rasuwa duk gaba ki da ba wai ko dan bai san wahashin ba a'a dan dattijo yana tsoron kar dalili ya jawo masa bayan Allah sun ga wannan abu zai iya jawo min na yi sabo ma sai su bar abin ma gaba ki da dan haka ya wannan to wannan Allah ta- yana tare da muhsinina na na daga waliyansa yan ilisani fali haza sabida haka ragabu suka kwadaitar fi ziyaratul awliya a cikin ziyarar bayin Allah waliyai saboda Allah yana tare da su inna Allah ma- ka ziyarci mai hakuri saboda Allah yana tare da shi ka ziyarci ɗan ihsani saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da shi suka ce ziyaratu arbabit tuqamar hamun yazri ziyarar bayin Allah ma'abuta tsoron Allah wato magani ne mai warkarwa yanzu yanzu wa miftahu abwabil hidayat wal khairi mabudin kofar shari'a kenan yanzu yanzu zuciyarka ta yi taushi ka bi Allah kuma wannan kowa ya gwada mutum ne za ka gan shi shaidani mutum ne za ka gan shi ba ruwansa da Allah ba ruwansa da annabsa ba ruwansa da addini ba ruwansa da shi ya damu unguwa ma amma da ya rike wani bawan Allah sai kaga shi ake cewa ma ahalullahi ya zama shine bayan wannan ko makiyin siyasan wannan sai dai kuma hasada ta ta hana amma ta an tara mutane an hana su karatu an hana su neman kuɗi wallahi ba wanda ya hana su ai da ka san inda suke gaba gida ko dai haka suka tsaya dai ai amfani an amfani mustama'a me yasa aka gidan kurkuku me yasa ba a ce gwamnati ta tare karfi a gidan kurkuku ta hana su neman kuɗi ta hana su amma ai nan ne amfanin jama'a din in ta sako su bala'i ne babban cutar da za a yi muku a zo a fasa muku duk a koro su ya ce to ko bala'i ya karo kasa mugaye kuma duk an buɗe su amfanin mai laifi gidan kurkuku amfanin yaro makaranta amfanin babba kasuwa amfanin tsoho masallaci duk mun karanta wannan to ka gani to ashe da suka wasu ga zauna wajen bawan Allah nan ma ashe amfani ne dan ba dan haka ba da su ake ta ayya ayya a cikin gari da su to to wa ziyaratul ahya'i to bayin Allah da suke da wannan karfi irin Allah ya ba su wannan ka je ka ziyarci rayayyunsu wa ziyaratul ahya'i ka je ka ziyarci rayayyunsu minhum daga cikin su afdalu shi yafi min ziyaratul amwat ka je ka ziyarci matattu su ma matattun waliyai ne daraja tana nan amma kuma an dube su daga aiki rayayye yana nan shi aka ba wannan aiki yake yi haka lamarin waliyai kan daga san lamarin gwamnati din nan yanzu wannan da ya mutu Allah ya saka mata alheri darajarsa tana nan wajen Allah girman sa yana nan kaza kaza amma kuma aikin an ba wani gashi to yanzu ka je ka ziyarci wannan wanda aikin yake hannunsa ka samu duk wannan ya fi ka ce kai ba ruwanka da rayayyu wani nau'i ne na hasada ka ce kai ba ruwanka da rayayyu sai dai ka fi tafiya wajen kaba- kaburbura cikin makabarta kana can kana zama kaza kaza a'a taho wajen mai rai shi ma shi ma da wannan na cikin kabarin da mai rai ne shi ma shi shi ma da an ce duk haka za a dinga yi ba za a dinga karɓa wajen rayayyu ba sai wajen matattu kaza kaza da duk ba za a amfani wajen jin jin malamai ba to ka zo ka ziyarci rayayyu din ya fi zuwa ka ziyarci matattu din afdal min ziyaratul amwati li'anna al amwata domin matattun azalu an ci uzilu an ci dimatin maulahum an tuɗe su daga hidimar ubangijin nan nasu fahum auliya'ullah amma fa waliyan ne fa har yau kuma kofar bukata ne kofar bukata ne da an ce wali in yana da rai kamar takobi ce a cikin gida yanzu in ya mutu ma ya fi dan an zare shi yanzu ruhi ne yake tasarrufi ruhinsa ne yake tasarrufi to fahum auliya'ullah waliyan Allah ne walakin laysu fi kidmati amma ba sa kan aiki su an an ajiye su huta wal ahya'u rayayu na yanzu awliya'ul ahya'u wal rayayu na yanzu fil kidmati fi kidmati sune wanda suke cikin hidima fa ziyaratu waliyin hayy ziyarar wali rayayye afdal ita min ziyarati qabri waliyin kaje ka ziyarci kabarin wali matacce ba wai an hana ba yana nan da alherin sa duk gaba gida to shi ko annabi ba magana ba wani annabi bayan sa shikenan da rayuwarsa da kaza duk ɗaya ne sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan dan ana ɗora wannan aiki zuwa wannan zuwa kaza zuwa kaza to magana ce mai yawa ga sanin
سورة الإسراء مكية وهي مئة وعشر آيات بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير suratul isra'i wannan sura ce da take ba da labarin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin dare zuwa halaran Allah tafiya mai ban mamaki tafiyar da manzon Allah ya fita daga cikin kaulu ga baki daya ya fita daga cikin halitta duk ga baki daya wanda duk magana zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi isra'ai da yawa wajen talatin da biyar amma kamar mafarki suke zuwa za ka ji wani hadisin kudusi din manzo Allah ya ce Allah ya yaye min na ganshi har ya dora tafin hannunsa a tsakanin kafaduna har sai da na ji sanyin tafin hannun yanda ya dace da Allah tsakanin wato nonuna na guda biyu ma'ana kirjina duk da baki daya ko za ka ga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yaye min hijabi na ganni gani gaban ubangiji ya ce mai jama'a maɗauka suke rigima a kai wannan isra'i ne amma na ruhi ko dai ya zama mafarki ko dai ya zama to fana'i ne ko dai ya zama insilaki ne ya tubu daga cikin dan adadin nan nasu bayan da zai ya karɓi wahayi sai ya tubu daga wajen jikin nan nasu shine wannan abu kaman gashiya take rufan masa to amma wannan da za mu karanta yanzu ba irin wannan ba ba irin su bane duka shi wannan shi ya fi ban mamaki irin wancan duk wani addini ya sani kowa ma zai iya kwantawa bacci Allah ya bashi ko ma ya mafarki da Allah ya shiga hazaran Allah yanzu a cikin bacci kaga wannan yayi sira'i ta ruhinsa kowa ma zai iya na daga sufaye daga masu bauta ruhubanai na shauran addinatai kowa ma zai iya fana'i ya iya haka ko ya iya insilaki ya tubu daga jikin sai wani abu ko mai aljani wanda zai faɗi wani abu sai ya tubu daga ɗan adam ya shiga aljani sai ka ga in kuturin ya shiga shi ma ya zama gaba ɗaya magana ta canja fuskarsa ta canja ya tubu daga wannan ɗan adam sai ya faɗi wannan yanzu sai ya dinga ba da magana irin ta wannan aljani wannan insilaki to to to to wannan daban amma wannan isra'in da wancan ne ba wanda zai rigima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yahuda nasara duk sun iya wannan sun ga annabawan sun yi irin wannan da wancan ne amma wannan isra'il abin da ya sa ya fi ban mamaki ba da ruhin manzon Allah ba ne a'a da jikinsa da ruhinsa sallallahu alaihi wa sallama abdihi jikinsa da ruhinsa haka ya ta Allah ya yi sama da shi ya haura saman nan ya je ya shiga hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wannan turawa su suka fi sanin ban mamakin wannan su nan da in za su je duniyar wata sai an sa kaya wanda kuma oxygen ake ji wanda ba za su narke ba wannan karan muna da zafi kala uku a ƙasa muna da zafin da yake narka ƙarfe muna da zafin da yake tafasa ruwa akwai in zafi ya kai digiri kaza to ruwa zai boil zai tafasa in zafi ya kai digiri kaza akwai in zafi ya kai digiri kaza karfe zai narke za a karfe yana narkewa to zafi ya kai digiri kaza akwai in zafi ya kai digiri kaza dutse ma zai narke wannan shine karshen zafi da muke da shi a ƙasa mai narka dutse wanda zai mai da dutse kamar ruwa dutse ya dinga malala sai ya bushe ne sannan ya narke ya za- ya- ya daskare da to wannan shine ƙarshen zafi da muke da shi a sama amma irin wannan zafi wanda yake narka dutse din nan ƙarshen namu na ƙasa din nan biliyoyinsa yana nan a sama biliyoyinsa yana nan a sama to yin haka ne masu zuwa duniya wata aka yi suka je Allah kuma ya yi wata hanya mai sanyi akwai wani digiri mai sanyi a sama wasa ma izatul hubuki wanda in ba wannan digirin ne ya shiga ba suka hau wannan hanya ba za su iya zuwa rocket din nasu zai tarwatse duk gaba gida to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallallahu alaihi wasallama da jikinsa da namansa ya shige wannan za sabida shi ne aljanna shi ne sanyi sallallahu alaihi wasallama zafin ma daga shi aka yi sallallahu alaihi wasallama da hita da kurji duk daga nefa ne duk daga karan cikin nefa ne karan din ya baku AC karan din ya baku kurji kuma karan din da an sa hita kuma ya baku zafi duk gaba ki amma duk duk wannan daga cikin ne haka yake daga manzon Allah ne sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tafi har ya je sidratul muntaha jibril alaihi salatu wasallam haske ne ma'anar haske ne zafi ne haske zafi ne da shi saboda hasken rana ai take da zafi dan ma an rarrage idan ka sa gulab ja bai har ba irin wannan na sa'in nan ba zafi ne da shi zaka ji yayi zafi duk zafin na jibrilu sai da aka je inda ya tsaya manzo Allah ya ce bismillah man ya ce kai a in na tsara nan wajen zan kone kamar yadda gashi yake konewa a cikin wuta wai ba hawan da manzo Allah ya yi shine abin mamaki ba ga wani irin zafi hatta jibrilu ya tsaya komai zafinsa in ya shiga zai kone sun ce da wanda aljani ya ja da wanda nefa wuta ta ja zai ce duk abin iri ɗaya ne da wanda kunama ta harba duk karantin su iri ɗaya ne to amma duk wannan zafi na ruhi jibril alaihi salam ga wani zafi da jibril ya kasa shiga amma abin mamaki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jininsa da tsokansa ba ruhi ne shi kaɗai ba ba an sa wani su abun oxygen ko su wani fatu su kaza kaza ba inda jibril ya kasa shiga ma shi shi haka ya shiga da namansa da ko bai narke ba da aka isra'i abu ne na ban mamaki mu guji zace ta manzon Allah mai girma dan haka al'adar mu ta dan adam da mun ji abin mamaki ta ce subhanallah yanzu haka ya faru subhanallah subhan shi kansa ubangiji sai ya aikata mana surar da yadda muka saba shi kansa Allah sai ce subhanallazi asire kai abin mamaki ya tabbata ga wanda ya isra'i da bawansa in kuma tasbihin ne ma to lallai tsarki ya tabbata ga wanda ya iya tafiya da wannan bawan nasa ya ba shi irin wannan amma duk da haka bawansa ne ba abokin tarayya ba ɗa ba ba komai ba ba'u bawansa ne kawai aka yi maka shine annabi sallallahu alaihi wasallam to ayar isra'i ce tana da abubuwan mamakai da kyau mu'ujiza ce ta manzon Allah kwarai da gaske girman manzon Allah ne kwarai da gaske abu ne mai daɗi da 'yan soyayya sura ce ta isra'i makiyatun a maka ta sauka dab da an kusa fita shekaru ba su yan kaɗan ba a yi hijira ta sauka A- sur- tana da sura ɗari da goma ko tana da sura ɗari da goma sha ɗaya amma akwai a- ayoyi wato aya- tana da aya ɗari da goma ko aya ɗari da goma sha ɗaya amma akwai ayoyi guda takwas su kuma a madina suka sauka wa'annan su ne kawai bismillahir rahmanir rahim da sunan ubangiji ar-rahman mai kyauta a nan duniya maganiya ya bawa mumini ya bawa kafiri ar-rahim ne jin kai ke bantacce a lahira subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi tafiya ta dare tafiya dare ita ake cewa isra'i isra'i ya tafiya ta dare bi abdihi da bawansa shine muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailan cikin dare cikin dare ba daren duka ba cikin dare amma ba a san ko amma cikin ɗan wani ɓangare da da haka aka nakara ba subhanallah zai asire bi abdihi laila da shadda da alif da lam a'a subhanallah zai asire bi abdihi lailan har ke tawo ga ubangijin da ya tafiya da bawansa cikin dare dan wani yanki na dare hazihi wannan sura nazalat fi isra'il nabi sallallahu alaihi wa sallama ta sauka cikin isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyar daren manzon Allah ku shirya bihi an yi tafiya an yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi makkata daga makka lailata sab'in wa ishirina ranar ishirin da bakwai bin rajab daga watan rajab da aka yi ishirin da bakwai ga rajab ta zo ake raya wannan dare na isra'i lailatul isnaini daren litinin ne فهو صلى الله عليه وسلم شي من الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين أن هيبيش لانا الاثنين وبعث يوم الاثنين أكا أيكوش لانا الاثنين وأسري به إلى السماء يوم الاثنين أكا إسراء دشيزوا سما لانا الاثنين وكرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين يفتدق مكة زي هجرا لانا الاثنين ووصل المدينة يوم الاثنين يشق مدينة لانا الاثنين وتوفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من الله رسولانا الاثنين kullu adwarihi duk kewaye kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa taqallubatihi da kai kai da kawowarsa jujjuyawarsa tusadifu tana dacewa da yawmal isrin ranar litinin wala Allah kila abin da ya jawo haka a sirra fi zalika sirri a cikin wannan annahu huwa sanil hadarat manzon Allah shine nabiyin hadara daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah shine dama laraba suna idan laraba suna lissafi in suka ce wahid sai ce Allahu huwal wahid to sannan a fara isnaini talata arba kaza ɗaya kan ba ja Allah tabaraka wa ta'ala shine ɗaya kwallon kwal ya ba ba a ce shi ba amma bayan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba wanda ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine taniya sunaini na na na biyun na ɗayan biyu ko na biyun biyu sallallahu alaihi wasallam daga Allah ba wanda za a faɗa sai manzo Allah sallallahu ko kuwa a'a ai bai samu ma da komai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ya samu ne da sabuwar manzon Allah sallallahu komai ba to sadin sa ne sallallahu alaihi wasallam to dan haka komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna ma wannan sirri yake nuna ma da litinin da ma'anar ta biyu isnaini biyu isnaini biyu komai Allah yake zaɓa masa da haka muka ce yan soyayya bayan sun ba wa juma'a darajar can tasu kuma suke ba wa litinin ita ma tasu daraja din saboda su ɗan soyayya ne to shine kullum dan shine nabiyin hazara kama anna Allah tabaraka wa ta'ala kama yanda ubangiji lahul ahadiyatu ka daitaka ta sa ce far rasulu huwa sani to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma shi za a faɗa ya zo na biyu a daraja ta biyu Allahu sai a ce wa rasuluhu kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuwa idan ka ba wa Allah al-ahadi ranar lahadi misali ka ce ahadi Allah ɗaya to kuma ba wanda za ka ce kuma biyu kuma yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam far rasul sallallahu alaihi wasallam huwa sani manzon Allah shine nabi fali hada saboda haka ja'a yawmul isnain ya zo ranar litinin allazi huwa sanil ayyam wanda shine kwanaki na biyu lahadi ahad ɗaya isnaini biyu yau mu atwari kewaye kewaye kewayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ta zaman to ranar litinin sallallahu alaihi wasallam yanda abin yake fatar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kwana fi baitu ummu hani a gidan ummu hani yan uwar yan uwarsa yar sayyidina ali yar abu dalib saboda a wannan lokaci matan manzo Allah ta rasu Khadija sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya kwana ɗakin ummu hani ukuta ali bin abi dalib yar uwar sayyidina ali dan abi dalib fi makkata a makka na'ima manzo Allah yayi bacci baina rajulaini tsakanin mutane guda biyu su uku ne a cikin ɗakin manzo Allah yana bacci tsakanin su fa atahu jibril sai jibril ya zo ba da naumin nasu bayan kowa yayi bacci jibril ya zo masa bidabatin da gabba adwala min al-himari ta fi jaki tsaho wa a ƙasar min al-faras ba ta kai tsawon doki ba kuma ta ga ta ga jattu abu ta doki ita ce buraka fa ai kazan nabi sai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tashi ya rasulullahi manzo Allah ya tashi fashakka kalbahu ya tsaga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahu bima'i zamzam ya wanke shi da ruwan zamzam duk da wannan ma'arifa da wannan imani to kuma yanzu a shiga wani sabon lala kuma yanzu dole sai an ƙara wankewa da ruwan zamzam sallallahu alaihi wasallam dama an tsaga zuciyar manzo Allah sau uku an tsaga shi a kogon hira an tsaga shi wajen halimatu sa'adiya farko an tsaga shi kogon hira kuma an tsaga shi ranar isra'i sallallahu alaihi wasallam shikenan ya wanke shi da ruwan zamzam wa atahu bi dabbatin yazo masa da wannan abun hawa ita ce buraka qala lahu jibril yace da shi inna rabbaka yunadika ya Muhammadu ubangijinka yana kiranka li karamatin dan girmamawa ma akrama biha abdan qablaka da bai taba girmama wani bawansa kafin kai ba walan yukrima biha abdan ba'daka bayan ka kuma ba wani bawa da za a girmama shi da irin wannan girmamawa wa hadhihi dabbatu wannan dabba markabuka shine abun hawanka wa hadiruha abun mamakinta ma'abasariha inda ƙarshen ganinta nan kofatanta yake jira ita kuma wata irin electro ce ƙarshen inda ta gani nan kofatanta zai je ya sauka aina ma waka a basiruha duk inda idanta ya kai waka a hafiruha to nan kofatanta zai kai wa sahihi muslim ba fa arada sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya so an yarkaba ya hau fatamanna'a sai buraka ta ki ta ja da baya kuma sai abin da ake cewa tutu alburaku buraka fa qala hu jibril sai mala'ika jibril yace da burakan nan mahalan dakata buraka ya buraku mahalan ya buraku dakata ke wannan buraka abin da yasa wai ake ce mata buraka saboda tana tafiya ne kaman walkiya kalbarki daga barku ne walkiya ita walkiya ce electric ce kautawa da haka ake ce mata buraka to mahalan ya buraku dakata ke buraka abi muhammadin tafalha Muhammadin ne zai hau kike gocewa? Buraka abin yayi girma. Muhammadin ne zai hau kike go kike aikata masa haza wannan. Wa huwa akramul awwalin wal akhirin Muhammad din shine mafificin na farko da na ƙarshe. Allah bai taba yin irin sa ba. Haka jala sai buraka ta ji kunya, wasta haya ya ji kunya, wa araka sai gumi ya dinga zubowa. Sai Allah ya halicci fure jan fure wannan wannan fulawa din nan da ake kyauta da ita ake abubuwa a take ana Allah ya ake kanshin da kanshin buraka ne da baki da shikenan sai ke sai ta tukunya nan da nan sai Allah tabaraka wataala sai ke gumi shikenan sai Allah ya tsoro da fure shikenan wa araka fakaraja min araki gilwardu sai fure ya fita daga wato gumin nan nasa shikenan nan ta sunkuya ta nemi ceto ma ta nemi abuwa faraki ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hau bayan ta فوقع حافر الدا فوقع حافر الدابة في بيت المقدس تاكي أنا تاغنو بيت المقدس تاكي أنا كفتر سيادة أنا كوي hawa ake kawai wajen mul dubu nawa ta kake ta shige sa a wannan lokaci shi kenan ta sauka a baitul maqdis fa hafara jibril sai jibril ya zo wannan katanga jidarul buraki katanga buraka jibril ya zo ya haka a wajen ya sa wato kawanya manzo Allah ya daure buraka sa ana fa fara jibril sai jibril ya rami a wajen wa qala hadhihi hilqati wannan kawanya din nan marbatul anbiya inan annabawa duka suke daure abun hawan sun sun zo nan farabata sallallahu alaihi wasallam biha buraku sai manzo Allah ya daure dabarsa amma yanzu yahuda sun kwace sun kwace katangar sun ce ta suke kuma duk musulmin duniya ba su da karfin da za su kwato yana daga cikin abubuwan da to me mutum zai gaya ma in mutum ya dame ka kaga kare ne to Allah ni sauka ne ga inda annabi mai daure buraka sa can hannun bai hutu a to nan kafin ma aje zancan baitul maqdis tukun shikenan ba wani musulmi yanzu da ya matsa kusa da wajen ma duk gaba ki da sun ce na su baki nan za ka ga annuwa suna wani abu kamar dungure a jikin kasan ga shine wajen madaurin burakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma musulmi sun san wannan shikenan wata kalal masjida manzo Allah ya sauka ya daure dabbar buraka sai ya shiga masallaci wata kalal masjida ya shiga masallaci wa wajada jami'al anbiya manzo Allah ya samu dukkan annabawa wal mursalin da ma'aika su kuban sun yi sahu yantaziruna hu suna jiran salli salliya bihi dan yi sallah da su imaman yana limami abun mamakin wannan sallar ba a je an karɓo wata sallah ba bare a ce sallah shine masoya suke cewa wannan sallar girmamawa ce dan su dan a san zalima sallar girmamawa ce wannan shi kenan fa salla bihim sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya salla da su imaman yana limami manzo Allah ya salla da su imami musulmi ya rawaito shi wa qafa ala sakarati da ya gama sallah sai manzo Allah ya zo tsaya akan dutsen nan na baitul maqdis wa asara qadamahu alaiha sai kafarsa ta fito dama al'ada annabawan suka taka dutse sai ya zama gumba sai ka ga hoton kafarsa ratsar ratsar ya fito amma suka taka rairayi to kuma ko hoton kafarsa ba za ka gani ba sun taka al'ada mu kuma mun taka da rayi ne za ka ga kafan mu amma mun taka dutse komai ba za a gane to sai manzo Allah ya tsaya sai wajen kafa sai ya fito to wajen kafan nan fa har yau yana nan a baiti shine aka yi wannan kubba ta zinari a kansa wannan ta baitul maqdis din nan to shikenan sai hoton kafan sai ya fito sallallahu alaihi ala sakarati wa asara qadamahu kafarsa sai gurbi alaiha akan ta ila yaumina haza har zuwa yau din mu mai ruhul bayani isma'ilul haqiya fada falan ma jalasa yayin da manzo Allah ya zauna qala bayan manzo Allah ya yi sallama ta sallafa sai manzo Allah ya zauna qala aishtu sai manzo Allah ya ce sai na ji wata irin kishirwa a kashan kishirwa ma sabaka bi mislu ban taba jin kishirwa irin wannan ba kafu saboda wata hikima ce ibn hajar al-asqalani ya rawaito shi a cikin wato fatul barinsa fa utitu bi ina aini manzo Allah ya ce sai aka zo min da ƙwaryaye guda biyu a hadu kuma kamru ɗaya giya ce a ciki wal akaru labanin ɗaya kuma nono ne a ciki fashabintul labana sai na sha nono tun a wannan lokacin ma ba a haranta giya ba zancen giya ba a haranta shi ba shi yasa kaci to ko a wannan lokacin manzon Allah sai ya zabi nono sallallahu alaihi wasallam sharif sai na sha nono shariftu na sha na sha hatta abqaitu qalilan har na ba dan kadan ban shanye shi ba sai na ba dan kadan faƙala jibril sai mala'ika jibril ya ce min alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Muhammadu goda Allah ittarkal fitrata nonan nan da ka zaba ka zaba addini addini ka zaba law shariftal kamra da ka sha giya larkaddat ummatuka da al'ummaka duk ta yi ridda ba wanda zai musulunci ummatuka walau shariftal labana kullahu da ka shanye nonan nan duka lama baki ahadun min ummatika lan yumin da ɗaya bai ragu ba kafiri da duk al'ummaka ta zama musulma to kuma mun ai mun karanta ka a dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan mu shi komai ai mun karanta jiya ba ba haka ne muradin Allah ba hmm? ba wai kowa ya zama to wuta ta cinye wuta duk da ba so ake ta ci ba amma wuta ta cinye ba haka ne muradin Allah ba tabaraka wa ta'ala ko Dole- kuma da da duk an zama musulmin da ba mu san darajar musuluncin ba da ba san darajar musuluncin ba ba wanda yake kaurarka ba wanda ya ba za sai ke sakaci kuma duk sai ga kaza kaza amma da kaga wani yana cin abin sai ka san oh ashe gwal ne a hannuna duk da baki da to da da al'umma ka ba wanda zai yi kafirci qala atini bil zaki wanda Allah ya mi ko mi ko gowa mi ko gowa ashrubuhu in shayyi qala jaffal qalam al qalam ya bushe ya muhammadu bari kawai haka za kaddara Allah ta'ala tabaraka haka Allah ya kaddara ai ba kai dai wannan Allah ne ya kaddara famin huna daga nan ne utiya bil buraki aka dawo mata burakan nan ya hauta shi kenan fata dawo da ila samawa to nan fa kuma aka hau sama ga baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsira da amince Allah subhanahu wa gare shi usriya bihi an yi isra'i da shi kamsatan wa salatina isra'an isra'i talatin da biyar amma da sunan mafarki fita daga jikinsa ko kuwa fana'i irin wannan amma wannan isra'i mai jiki da ransa ya hau kan dabba hasan dare ba zai hau kan dabba ba jiki kaɗai ba rai kuma ba zai hau kan dabba ba to wannan wanda aka hau bula ka wannan sau ɗaya aka yi shi kar kuma mu'ujiza ce ita tafi ƙarfin dukkanin addinatai amma in irin wancan ne wanda duk ga shi nan a cikin hadisin kudusi akwai hadisai kudusi da in ka tattare su duk wani adadin za ka ga ya fita za ka ga hadisin da manzo Allah ya ce ga sai na ga ni ga Allah ko na ga an tafi da ni zuwa ga Allah ko an yi kaza Allah ya ce min ka so duk waɗannan ake nufi duk ga baki da to in silaki ake nufi shine wannan 33 amma wannan isra'in na jiki da ruhi da kaza kaza sau ɗaya ne ake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin na ba'azaha sai dai ba'arin wannan 35 din nan manamu mafarki ne wa ba'azuha bir ruhi ba'arin ta kuma in silaki ne ruhin sa ya fita ka isra'atul arifina kamar irin isra'in arifai da suke yi mutum kuma ya fana ya kare wadda kuma duk addina sai ma don haka da wannan ne kadai da kafirai ma ba su yi rikici da shi ba wannan sun sani duk gaba gida to wannan kuma an yi masa kafin zuwan musuluncin da bayan zuwan musuluncin ya kasance zai ganin wani abu a mafarki sai ya zo mar kaman a sarari sallallahu alaihi wasallama amma wannan na isra'i shine shi shine babba walakin fi hadal isra'i amma a wannan isra'i in taqala bi jasadihi wannan tafiya ce da jikinsa wa ruhihi da ransa ya tafi ila tsaba kausai na sai da aka je inda Allah ya faɗa kamar wajen tankwaran baka guda biyu tsakaninsa da halarar Allah kamar tankwaran baka guda biyu tsaba kausai ne kaga baka yana da dan wani dagawa a tsakiya ga fuka-fuki nan ga fuka-fukin sana baka da ake harbe da shi ake cewa tsaba kausai ne su kuma yanzu yan boko sai bracket opening bracket da closing bracket haka suke cewa au adina ko abin da ya fi haka kusa yanzu kaga kuma buraki ina sai dai ya zama sai kuma duk gabaki da fa ba kausai ne au adna ko abin da ya faka kusa to fa nazalat hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka fi zalikal isra'i a cikin wannan isra'i ne ban mamaki din nan dabari ya fitar da shi ina mu dabari Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa subhanallazi tanzihallazi sarki ya ta- ya tabbata ga wannan da asra ya tafiya bi abdihi da bawansa asra bi ya tafiya da shi al'amalu shikenan ba abu mamaki aikin na Allah ne aikin ba manzo Allah ne ba sallallahu alaihi wasallama laysa min muhammadin ba daga muhammad yake ba hatta yumakkinaka har ya iya ya iya yuwa gare ka an tu'jiza muhammadin ka ga wace muhammad zai iya wannan an an yaf'ala hadha ya aikata irin wannan lam yakul sara Allah bai ce subhanallah subhana muhammad sara ba a'a subhanallazi asra bi abdihi ya tafiyar da shi ولكن الذي يقدر sai dai wanda yake da iko ala kulli shay'in abu sako wannan abu huwa allazi asra bi shi yake suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi abdihi Allah tabaraka wa ta'ala ce da bawansa lam yakul Allah bai ce bi nabiyihi da annabinsa ba law qala bi nabiyihi da Allah ya ce bi nabiyihi da annabinsa la amkana bihi tafsifu da an iya canja kalmar ta bada wata ma'ana shine tafsifi kana so ka rubuta ya hannunka ya kure ka rubuta ba a wajen ba a wajen bina bihi ka ce bibunayihi ka ya so ya kama da kaza wannan shi ake cewa tafsiri ga kalma yadda take amma wajen rubutu a zaci kalma kaza shi a rubuta so ana yin irin haka a cikin don haka ake muƙabala an yi rubutu sai an dawo an ƙara karanta shi in ba haka ba akwai abin da ga abin da kake so ka rubuta amma hannunka sai ya rubuta wani abu daban to da Allah sai idi nabihi da tafidi ya faru fadalanna da mun bace kamar sallar nasara kamar yadda nasara suka bace dan bi nabihi sai a iya rubutawa bi bunayyihi da ɗansa subhanallazi asra bi bunayyihi da ɗansa kaga bi banihi ko a ce kure ko wani ya rubuta da gangan ya ce bi bani to ma sai aka faɗa abin da yanda ba yanda za a yi ka juya waccan kalma bi abdihi din nan kadduhu ma wahidin da da nabihi da bunayihi rubutunsu iri ɗaya ne wasali da abu ne ya canja fa hauna dan kiyayewa da imani na ga imani mu qala bi abdi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace da bawansa walan yakun bi nabihi bai ce da ma'aikinsa ba lailan Allah ya tafiya da shi cikin dare hazal isra'u wannan tafiya din nan ta dare din nan waka lailan ya faru da daddare fi zarfin min al-layli a cikin dan wani lokaci na dare ai laifin lailu kulluhu ba dare dukansa ba inna ma juzun dan wani yanki min al-layli na dare yasirun dan kadan kuma saboda Allah ya faɗi daren muna karan yayi man na kira bai man ma'arifa ba bai sa alif da lami ba ko li'annahu lan yu'rab dan ba a arrafar da shi ba kadru ba a sanar da kadru ma makasar rasulu gwargwadon wai nawa ne manzo Allah ya zauna a Isra'il ba bil Isra'il Isra'il awa nawa akai ko minti nawa akai ko sakon nawa akai muhim dai a cikin daren da dan wani lokaci na daren ne alhamdulillah a ce da salatul fatih آمين الحمد لله رب العالمين